الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da bakwai ga watan rabi'a nisani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin bayan haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam idan ba manta ba yau insha Allah ta'ala za mu tashi sura ta ashirin da takwas suratul qasas wanda malamin ka ce sura ce makkiya mun ga wannan bayanin a baya idan aka ce sura makkiya ana nufin surar da aka daukar lokacin annabi alaihi salatu wasalam da yi hijira daga makka zuwa madina ba in aka ce madaniya wanda aka saukar lokacin annabi alaihi salatu wasalam ya yi hijira daga makka zuwa madina ko da kuwa a makka aka saukar da ita wannan za a kira wuta madaniya aka ita ma ko da wato a madina aka saukar da ita za a kira ta makiya in dai bai hijira ba su kisa a lissafin wannan surar ma suka ce gaba ɗaya ayoyinta ita wannan surar guda tamanin da bakwai ko da bakwai kamar yadda aka yi sabani wajen lissafi sai wato suka ce dukkan su makiya ce wanda aya ɗaya ayar guda ɗaya suna ganin ita a hanya tsakanin Juhfa da Madina aka saukar da ita. Ko ba komai da wajen lissafin da muka yi a baya zai nuna ma sura ce makkiya. Ko ma a ina ne ko da a Yaman aka saukar da ita ba za a kira ta Yamaniya ba ko kaza ko kaza domin annabi bai hijira ba. Amma wannan ayar innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad. Sun ce ita wannan ayar sun fito da ita kamar da Ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda yake faɗa. Wannan ayar wato tana magana akan tauhidi da kuma yadda Allah madaukakin sarki yake zaban bawa a cikin bayin sa wanda ya ga dama ya zaba ya masa wata baiwa ba tare da wato an baji wani abu wani cin hanci na daban ba Allah madaukakin sarki zabe yake a cikin bayi ya bawa annabi wani abin da ya ga dama ko annabta ko kuma manzanci babu wani aiki da mutum zai yi da za a ce in ya dage zai kai matsayin da za a baki annabta babu shi to wannan sura za ta nuna mana wannan kwarai da gaske muna roƙo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon wato aiki da abin da za mu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون
bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da tsawasi ne hurufin muqatta'a da ba wuce ke cewa kuraman baki an buɗe surar da wannan kuma a baya mun yi bayani a can wasu surorin cewa tana ɗaya daga cikin alamomin da yake nuna wannan surar makkiya ce buɗe ta da kurman baki banda wasu surori kamar bakara da ali imran da muka faɗa a wannan lokacin cewa su madaniya ce duk da an buɗe su da kuraman baki to saboda haka wannan ɗaya daga cikin alamu ne da yake nuna wannan surar ɗan makaci sannan ma'anar da ake ba wa wannan wato kuraman bakin shine wasu sukan dauka daban-daban kamar yadda Mujahid Wakil Ibn Jawzi yake kawowa a littafin sa cewa a tefa tana nufin kaza sin tana nufin kaza yin tana nufin kaza amma duk wannan irjihadi ne abin da yake daidai abubuwa biyu ne mun shafa su na farko shine a ce wa'annan harafan Allah ya janyo hankalin Larabawa waɗanda aka kalubalanta cewa su kawo tsafta 114 in sun isa irin alkur'anin nan suka kasa aka sauka daga nan aka ce su kawo chapter goma kawai suka kasa aka dawo aya ɗaya aka dawo sura aka dawo aya suka kasa to sai aka ba su misali aka ce to ita fa wannan surar da suka kasa da alfabet ɗin da kuke magana da shi sai aka sauka ina aka ba su misali aka ce da tsari da si da min kamar kai ne a ce da a da ba da ta su ne dai a ba ta da zuwa can ƙarshen harafanka ko ya bihiri zuwa za wa'annan a cikin da aka zakulo kai ma ka zakula kai in ka isa kamar ta haddi ne kalubale ne ake musu amma suka kasa ko kuma magana ta tabu kowace inganci shi ne wanda muke faɗa shi ne Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da tsawa da sin da min wayannan guda biyun da muka faɗa sun fi ƙarfi kwarai da gaske Imam Ahmad yana da wata ruwaya daga Ma'ad ibn Yakri yace wata rana mun je gurin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda sai muka tambaye shi da karanta mana fati min wannan suratul qasas din sai ce ma hiya bai yace gaskiya ni kam ba na tare da ita a yanzu ko kuma ban haddace ba ban kuma rubuta ta ba a yanzu ba ta tare da ba ta tare da ni yace walakin alaikum man akhadha ali rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai dai ina nutar da ku cewa ku tafi gurin wanda ya karbe ta daga annabi alaihi salatu wasallam shine yake khabbab ibn al-arad khabbab ibn al-arad yana cikin bayan Allah da aka azabtar ba lokacin da wato musulunci ya fara bayyana to sai yace sai muka je gurin khabbab ibn al-arad fa qara'aha alaina ya karanta mana wannan surar gaba ɗaya aya 87 ko da 8 to sai yace tilka ayatul kitabil mubin lalle waɗancan ayoyi ne na littafi wanda yake mabayyane yalla yake natlu alayka za mu karanta ma min nabai Musa daga labarin annabi Musa alayhi salatu wassalam wa fir'auna da shida wato fir'auna bil haqqi da gaskiya labarin da yake na gaskiya cikakke ni qaumin yu'minuna amma ga mutanen da suka yi imani suka yarda da Allah madaukakin sarki shine kamar yadda ya faɗa cikin suratul qasas nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas mu ne zamu baka wato mafi kyawun labari duk wanda zai zo yanzu ka saurari wani labari ko ka kalla ko shakka babu za a samu distortion da kare dai a ciki amma banda labarin Allah madaukakin sarki domin ya kira shi ahsanul qasas duk abin da zaka kalla da wanda zai baka dariya da wanda zai saka kuka zaka ga kare dai da yawa amma banda labarin alqur'ani to ji za Allah ya faɗa a surati yusuf cewa za mu aina zkuru laka al'amr ala ma kana alayhi za mu bayyana ma al'amari yadda yake ka annaka tijahidu kai ka ce kana ganin wannan al'amarin wa ka annaka hadirun kuma kai ka ce kana gurin akai domin labaran nan da za a ta bayarwa sai mutum ya tsawara a kwakwalwarsa cewa ga yadda Fir'auna yake ga yadda Annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tinkari Fir'auna duk mutum zai rika wannan iske ya bayar a kwakwalwarsa sai Allah yake ne aya ta gaba إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah madaukakin sarki yake inna fir'auna lallai wato shi fir'auna na wannan lokacin domin tun daga wato zamanin annabi Isma'il annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi Musa da ake ta bayani duk sarkin da ya zo a wannan lokacin shi ake cewa fir'auna title ne ba wai sunansa kenan ba title ne kamar da za a ce lami dan adamawa dan fihun barno sarkin kaza duka wannan title ne kowanne da sunansa shi za a ce cewa far'ana far'ana wato mulkin zalunci kenan mulki na zalunci shi ake kira da wannan to saboda haka Allah madaukakin sarki yake inna fir'auna lallai shi fir'auna na wannan lokacin domin kafin a zo ga wannan yanayin kun ga annabi Ismail alaihi salatu wasalam yayi fama da nasa Fir'auna annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam aka aka yi yin zango zango kowanne kamar yadda za a kirawo wato Kisra da Kaisar da Rumawa da Farisawa ko a ce Najashi da mutanen Habasha shi ma duk ne duk wanda ya zo a matsayinsa ta haka wannan jaji sunansa ashama amma shi wannan fir'auna annabi musan kan ma ka tambaye ni wanzan sunansa ba saboda haka fir'auna kawai Allah ya ta gaya mana cewa fir'auna fir'auna to fir'aunan annabi musa idan aka zo ana bayani sai ce fir'aunan annabi musa to shine Allah ya ce ala fil ardi yayi girman kai ai takabbara wa tajabbara wa qaza yayi girman kai yayi tsene ne yayi kadawa a ban kasa waja'ala ala hakiyan sai mai da yan ban kasa na wannan lokacin sai mai da su kungiya kungiya ya karkata su ai asnafin kada saraba kullu sintin bi ma yuridu min umuri dawlati sai raba su kawai a cikin daularsa sai ba wasu su rika yin noma wasu aikin su kawai shara aka yi ɗau bani Isra'ila ya mutu wasu ba su da aiki sai wato rainin ƴaƴansu haka abubuwa kala kala na azabtarwa bauta in ittawa mutanen Fir'auna suka bai da bani Isra'ila su ne bauta kawai suke to shine Allah yake babu labari yanzu cewa ga abin da suke waje ala ala hasiyan yattabi'u qa'ifatan minhu yana wato raunanar da wata tawaga daga cikin bani Isra'ila malama ne yake yani bani Isra'ila wa kanu fi zalika alwaqt khiyaru ahli zamani domin a wannan lokacin sun fi kowa kima a zamanin su bani Isra'ila hada wa qad sallata alaihim hada almalik aljabbar alani sai Allah ya dora musu wato sarkin da yake mai taurin kai mai jin ya ita yasta'miluhum fi akhsil a'mal yana dora musu ayyuka waɗanda suke makaskanta wa yaquddum laylan wa nahara sannan yana musu makida yana shirya musu bakirci dare da rana fi ajgalihi wa ajgali ra'iyati kin wato ta gurgulansa da kuma ta gurgula abubuwan da ya shafi wato gidansa da aikin gidansa da komai wa yasilu ma'a hada abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum duk da haka suna yin aiki ba shi kadai ba fa duk wani bakin keke duk wani ba Isra'ili ba wannan aka yi nazar a garin in dai kai dan bazu Isra'ila ne to ba kike yana da dama ya kira kai ba ka aiki gonar sa gaba ɗaya hatta goma yace kai za ka nome ta eh bayi ne kawai to haka aka bai da su zamanin wato zamanin Fir'auna na Annabi Musa alaihi salatu wassalam to shine yake ihanatan lahum wahdi qaran dan wulakanta su kawai wa khawfan min an yujada minhum al-gulam sannan yana jin tsoron kada a samu wani yaro daga cikin su annabi kana kada ta kawwafa huwa wa ahli mamlakati wai kar a yi wanda zai yi ya furgita shi da shi da wato masarautarsa shine dalili kamar yadda wasu malamai suke kawo a tafsiri cewa bokayen lokacin ne suka yi mabduba suka buga kasar ta gefe wallahi ba za a yi wani yaro a cikin wayannan mutanen wanda zai zo ya rusa mulkin ka to duk da cewa ba suna boran su sune musu aiki sai tsorata shine ma da yake yakuna sababu halaki wa zahabu dawlati ala yadihi sun ga mata cewa wannan shine zai zama dalilin rushewar daular sa a hannun wannan jaririn da za a yi ba amma yanzu ba a yi zai ba to shine yastahyi nisa'ahum wa man yuzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum wa kanat al-qibtu qad talaqawa min bani isra'il ibnawa sun karbi wannan daga banu isra'ila suna karbar azaba fima kanu yadrusuna hu min qawli ibrahim al-khalil saboda haka aka ce abin da suka koya wato a cikin wato tarihin da suka samu na annabi ibrahim alayhi salatu wasalam sun ga yadda al'amarin su ya kai wani mataki da har ya haifi ɗa ya zo ya mallaki gari to shi ma za ka ba shi misali da cewa yadda annabi ibrahim ya zo yana baƙo suka sauka a wannan gurin shi da matarsa taratu saboda haka kai ma ka kiyaye kanka wallahi wannan shi ma yadda wato wani kake ta tafiya haka za a zo a samu wani bako ya zo ya girma ya rufe daular hina warada diyar al-misriya kaga lokacin da yazo gidajen masa wajara lahu ma jibariha majara abinda zai faru ya faru lokacin da ya dau matarsa Saratu suka je ya tafi da jariya fasada Allahu minhu malin yake Allah madaukakin sarki ya tsare wato annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam da da matarsa Saratu in ba ku manta ba a tarihin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam ai akwai wani lokaci da ya tashi yin tafiya da zai tafi wato akwai wani sarki ne tsara mutane duk inda ya ga jirgin ruwa mai kyau da matsali kyau yana kwacewa za ku iya tuna wannan kinsa mun yi da a cikin lo'ulu wal marja saboda haka daidai lokacin da ya zo har yake cewa matar ki ce ni dan uwanki to shi ma a wannan lokacin wanda ya mutu wannan aka fir'aunan Annabi Ibrahim kenan na lokacin shi na ta fir'aunan kenan shi kuma abin da yake kwace yake yi kawai to kaga Allah ya tseratar da Annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sannan kuma da Allah ya bashi haihuwa ya haifi ɗansa wato Annabi Isma'il alaihi salatu wasalam sannan dalilin sa ta hanyar sa aka rusa Misrawa a wannan lokacin dama su kitsawa wato bakarar firkitu ta tahaddasu bi hada inda fir'aun su kitsawa suna ba wa fir'aun wannan labarin cewa wallahi ni a hankali yadda wancan abin ya faru da wancan fir'aunan to mu ma namu wato ni a hankali a haka to daga nan wa amara bi qatli dhukuri bani isra'il fir'aunan wannan lokacin na ji haka sai burge da yake to daga yau duk namijin da aka haifa in dai ɗan bani isra'il ne gaba ɗaya kawai a yanka shi in dai babban Isra'ila ne ba baki ce ba kawai a yanka shi walan ya fa hazru man wato min qadir li anna ajala lahi idza jaa la yu'akhar amma bai tuno cewa al'amarin ubangiji ne ya zartar da shi ba wanda ya je wato ya juyar da shi ba wani kulli ajalin kita sai ma ne ba mu wato aya cewa mutane Allah yake wa nuridu annamunna ala alladhina tubi'u fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin yake wani maskina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma ma kanu ya'marun kaga Allah barkatun sarki shi bai ga musu wannan to akwai aya a cikin suratul arab da Allah yake cewa wa awratnal qawm wa awratnal qawman ladina kanu yustab'abuna masharik al ardi wa maghariba allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun saboda haka duk abin da suke nufin yi kowanne ɗaya daga cikin Allah madaukakin sarki sai ya rusa shi dalilin wannan mugunyar aqidar da suka zo da ita to sannan wato sai Allah madaukakin sarki ya ƙara mana da cewa innahu kana minal mufsidin lalle ya kasance cikin mabarnata cewa shi wato fir'aunan wannan lokacin da yantawa gaska to sai aya gaba da ya ba mu istizari da ita yanzu ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نعم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم
Allah madaukakin sarki yake wa nuridu an namunna muna nufin wato mu baiwa alal ladina tubayadu ga waɗanda ake raunanawa ake jin bace sababin ardi a ban kasa amma anan ban kasa wace ake nufi malamai sun yi bayani shine ana nufin masa dan daga cikin labaran da tura da masu rubuta tarihi ke faɗa cewa mutum hudu musulmi biyu kafirai biyu sun suka mulki duniya suna ta firawuna kuma ko shakka babu wanda ya karanta Qur'ani da kyau ya san firawuna ba mu ba duniya ya mallaka na kuma mu ji a cikin Qur'ani iya misira ya mallaka ba duniya ba saboda haka kamar dai a lokacin ana ganin shine babawa kawai kamar da America take a yanzu ko Rasha ko Soviet a baya shine kawai amma ba duniya firawuna ya mallaka ba za mu ji wani dalili da zai fito karara akan haka sai yace Allah madaukakin sarki yace to wa naj'aluhum a'immatan zamu sanya su zamto jagorori jami'i na imam jagorori jagorori wa naj'aluhum alwarithin sannan zamu sanya su sune masu gado a ban kasa kamar da na kawo wannan ayar yanzu da muka wuce ta wa auratna ya Allah yake wa kadhalika wa auratna ha bani isra'il ake fada a suratul shu'ara wanda muka wuce a baya kamar haka ne muka mallaka wa bani isra'ila kasar misra daga baya baya an gama zalunci to sai Allah yake wa numakkina lahum fil ardi da mu tabbatar da su a bankasa wa nuriya fir'auna da kuma mu nuna wa fir'auna wa hamana da wazirin sa hamana wa junudahu ma da rundunonin su rundunar hamana da fir'auna ma minhum wato daga cikin su ma ta nu ya halaru abinda suke jin tsoro na haihuwar wani to sai mun nuna musu wanda za a haifa din ya zo kuma ya girma a cikin su ba yadda zai shine cewa wajunudahu ma minhum ma kanu yahdharun abinda suke jin tsoro sai ya tabbata ba an gama musu duba ba an binciko musu abubuwa to shikenan za a tabbatar da wannan abin da suke tsoro sai Allah ya ce wa auhayna ila ummi musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين kafin mu biya wannan ayar a aya ta uku da muka biya akwai fa'idar da ya kamata mu kalla kuma mu kwatanta da zamanin mu kaga da Allah yace inna fir'auna ala fil ardi waja'ala alaha shi'an wannan akwai tadabburin da ya kamata mu yi da kyau a kansa cewa fir'auna ya yi girman kai a ban kasa sannan ya mai da mutanen wato banu isra'ila ya karkata su kashi kashi ya raba su ya kai wasu wannan bangaren ya kai wasu wannan bangaren saboda dalilin kawai ya tabbi ai buƙa ifata saboda ya raunana wata tawaga daga ciki shine malamai suka ce wannan ɗabi'a ce ta kafirin duniya wannan formula America ta dauka lokacin da ta zo ta samu kodawa daga cewa lallai wayannan mutanen su ɗan kaɗan ne an zo an kwace musu ƙasa ana zalunta su to da ta zo dabarar da ta yi sai kawai ta tarwatsa ta a cikin kasakar kai wasu wani bangare bata bari ta bako da saboda mutane ne masu kishin addini kuma da suke son a gina addini yadda ya kamata kuma suna ganin cewa lallai an an tauye Palestine mutanen Palestinawa to sai America sai dabarar da za ta raba su kawai sai aka dauki wani bogin aka kai shi Iran wasu aka kai shi Turkiya wasu Iran take da ta bar su guri daya sannan sai ta rika zigan sai ta koma gefe dan a lokacin duk inda da zai karka zuga cewa an mutu wato ana danne su ne minority kuma danne su ai sai sai amfani da wannan formula sai rika zuga su lokacin Saddam Hussein sai ta sa Saddam Hussein ya kashe sama da mutum dubu saba'in a Kurdawa sannan sai ta koma ta zugo su ta bawa a Kurdawan makamai idan ta ba su makamai aka ga sun fara karfi sai kuma a bawa Saddam makami aka ta rike mutu to duka duk inda kurdawa suke haka kuma haka har yanzu gwamnatin America take har yanzu idan aka ga minority to za a je a ce ba su makamai ta karkashin kasa da an ga sun dan dago kuma sai a ita ko gwamnatin wannan lokacin sai a ba ta nata makamin da za ta karkashe su wannan gwamnatin Fir'auna ce ji ya ba su kuma har yanzu tana nan suna amfani da ita duk wanda yake bibiyar tarihi zai ga abin da yake faruwa kenan kaga da karshe Saddam din ma ai su suke zanadiyar sa to haka America take har yau wannan formula take shi za da democrat da republic gaba ɗayan za haka wato dan jimai da dan juma ne gaba ɗayan hakan da wuce ne bambancin su kawai wasu suna wato fito da aqidar su kararrawar suna boyewa shine kawai bambanci sannan wasu za su zo su goyi bayan ta'addanci a fili wasu kuma su koyi a ƙarƙashin ƙasa shine kawai bambanci amma duk waɗanda suke juya su gaba ɗaya mutane ɗaya ne suna nan kilistin su daban yake su ne dai suke juya in republican republican ce ta hau su za su juya su in ma democrat ce duka aikin su kenan ba wanda ya je zo mulkin america ba tare da yarda wa'ancan mutanen ba saboda haka su kuma suna da agenda ita kadai ake juya ai kamar yanzu a Najeriya ne kudu da arewa su ma sun fi ma agenda ko shakka babu ko kana so ko ba ka so kai sai dai yanzu a rubuta amma su suna da idan suka ga dama duk wanda zai zo ga abin da suke so ai kuma idan ya sauka za a kuma dorawa wannan matsala an mana nisa ne zaba ku kuma mun sani to saboda haka wannan formula ta America sai Allah madaukakin sarki ya ga mana aya ta bakwai wa wahaina ila ummi Musa sai muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam an arbi ayyi cewa je kiki tayar da shi fa idza kifti alaihi domin wato da zarar kin tsoro dangane da sha'anin shi wannan dan da zaki haifa ba alqi filiyami to abin da muke so da ke ki samu akwati kinan nade ki sa shi a cikin akwatin girbe ki sa shi a cikin ne teku ki ma ta kai kawai wala ta hafi kada ki ji tsoro wala ta hazani kuma kai ki shiga damuwa kaga wani abu mai wahalar sha'ani ka dau danka ka wurga kuma sai karka damu sai Allah ya ce domin inna raduhu ilayki za mu dawo miki da shi waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sa cikin manzanni wane mutai to shine malai ya faɗi wata magana ne yace zakaru anna fir'auna lamma aksara min qatl dhukuri bani isra'il an ambata cewa lokacin da fir'auna ya yawaita kace ya'ya maza na bani isra'ila kafatil kitu an yabna bani isra'il to kibla wanda ake wata sai suka ji tsoron kan kuma waɗannan masu musu aiki ba su kare kaji ba wai kan su kare bayanuna hum ma kanu yalunahu min al'amali shafa wai su zo su rika yin ayyukan da suke musu na wahala domin banu Isra'ila suka kare wa zai rika kwaje muku batai wa zai muku noma wa zai muku kaza duk sun kare masu aikin ku za ku rike da kanku faqalu li fir'auna sai suka yi kungiya suka je suka sami fir'auna suka ce da shi innahu yushaku in istabara hada alhal saura in wannan al'awarin da kake yi ya ci gaba kullun duk wacce ta zamu juna biyu tana ne tana shiga watan biyar sai da bakwai za a yi ta zuwa ana bincikawa an sauka ko ba a sauka ba tana sauka ke sai a ba su sai su yanka shi an ya mota shi zo kawo cewa to idan dai aka ci gaba da wa'annan abubuwan yara kananan su da ake haifa ana kashe su sannan tsofaffin su kuma duk mutuwa za su wajil mani la ya'iduna ƴaƴa kananan su ba sa rayuwa wa nisa'um la yumkinu an yaqumna bima yaqumu bihi rijalun min al'amal sannan matan wani Isra'ila ba su yi mana ayyukan da wajen su ke mana ba suka ga ya Fir'auna haka fa yaklusu ilaina zalik saboda haka haka je ku kuta da gare ni fa amara bi qatlil wildani aman wa tarkuhu ma'aman sai Fir'auna ya tantance jawara ya ce to abin da za a yi 2020 za a rika kashe duk wanda ta yi za a kashe nan amma an tashi da 2021 za a kare Isra'ila tsallakin shekara ɗaya ɗaya aka yi koma yi Fir'auna yake shekara ɗaya ɗaya shekara farko duk wanda ya faɗo a ciki ba za a kashe shi ba ta biyu wanda ya faɗo to za a kashe kun ga wai dan a samu dai an dan samu wato ɗan ragi ne ko yaya to shine ana wannan yanayin ma ne yake wato bauli da haruna alaihi salam fi sanatin lati yatrukuna fi halin dal a shekarar da ake kyale yara sai aka haifi annabi harun dan uwa annabi musa alaihi salatu wasalam Allah ya taimake shi ya ga shi ba za a kashe shi ba domin shekarar ba a kashe jama'a falan ma ba ka wato zar'an bihi alhamat fi sirriha wato na'am to sai ma ne yace fi sanatin lati yatrukuna fi al-wildan wa ulid Musa alayhi salam fi sanatin lati yaqtuluna fi al-wildan amma cikin kimar Allah kuma sai annabi Musa sai aka haife shi a shekarar da ake yanka yara muga yadda zai kenan dama Allah ya alƙawari a baya to sai aka haife shi a wannan shekarar falamma ba'at zar'an bihi ulhimat bi ghayriha da abin ya mata kunci domin ta haife shi amma kullun cikin koyi shi take kullun saboda aka ganshi ta shiga wani yanayi to sai Allah barkake sarki ya mata ilhama shine aka gaya mana annan cewa wa auhayna ila ummi Musa sai aka yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi wannan iri irin wanda aka yi wa kudan zuba don ba wahayi ne kamar yadda Ibn Hazm yake cewa akwai annabi ya mace babu annabi ya mace babu an fahimta da kyau ko kamar yadda muka ji a wajen Nana Maryam a baya babu annabi ya mace kwata kwata saboda aka ilhama kimsawa aka yi a cikin zuciyarta wasu malamai suka ce a bacci ma ta gani cewa ga abin da Allah yake umarta ta dai a idan dai zuwan malaika ji yake nuna an ba wahayi ai Allah ya ba mu annabi ya ba mu labarin mutane uku da kuturu da makawo da mai kora ko wayannan ariyadu sani da duk mun biya wannan cewa mutane guda uku nan hasali aka turo malaika ya zo ya tambaye mai kora me yafi damun ka duniya yake shi Allah madaukakin sarki abin da yafi kawai Allah ya taimake shi ya warke daga wannan ciwo yace to abin duniya ba me kake so yace shi abin da yake so banda tumaki sai je ga yi to sai ba aka ba shi kuma aka saba albarka suka yi sarki kawai ya samu lafiya ya warke tsaf aka je gurin makawa yace shi ma idan sa kawai yake so ya dawo idan Allah ya ba shi idan nan zai abubuwa na alkhairi zai taimakawa bayan Allah zai kaza zai kaza ka san haka mutum zai ji wannan kurin cewa in ya samu kuɗi zai yi kaza sai ya samu ya fi kowa rowa masallaci ma ya daina zuwa sahun gaba kullum sai an tayar zai zo saboda haka shi ma aka bashi aka ce me kake so ya faɗa aka bashi ta ba shanu shi ma suka zama garke guda aka je gurin kuturun shi ma aka ya faɗi bukatar sa shi kuma yake raƙuma aka shafe shi shi ma ya warke ɗan kamar bai taɓa yin cuta ba sai bayan sun zama garke kawai wannan mala'ikan Allah ya kuma turo shi yace ya dawo da yazo yana zuwa ya samu kuturu yace ba Allah da Allah taimako na zo ne ba ka ganna nan ni ma wato ibnu sabil ne ni tafiya ne ta kakkiya daga waje kaza ba ni da abinci ba gudiri ba kaza yace a ina wallahi ba rake ba ka ba yace ba Allah ba kai ne da iri na ba domin mala'ikan a yanayin su zo ba irin na da ba kai ne iri na ba yace ni ban taɓa kuturta ba ka ganni yadda ka ganni kyakkyawan nan aka dawo da ke kajiran an kajiri yace iyaye da kakanni haka na zo yace to idan har ƙarya kake yi Allah ya mai da kai yanayin ka daga sai ko Allah ya kwace dukiya kuma ya koma kuturinsa shi ma ne kora da aka yi shi ma ya wannan butulcin makawo ne ana zuwa yace alhamdulillah yace wallahi da bawa Allah ni ma irin ka ne haka nake yace saboda haka dai dukiya a nan iya wanda kake so domin ni ma dan da wanda ita Allah ya bani to kaga wannan da malaika ya zo in dai zuwa malaika ne yake nuna cewa ka zama annabi shi ma ya malaika ya zo ya zo mutu ya zo kuturu ya zo mai kora ya zo makawo to shi da wani suka ce wannan wato wato ilhama shi ake ne ilhama shi da shi kudan zuma ba wa auha rabbuka ila an-nahl an yi wa kudan zuma wahayi yake ce kudan zuma ya zama annabi shi ba ba haka bane to saboda haka wannan ita ma ayar tana so ta nuna mana cewa lallai ilhama kimsawa mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam akai cewa an arbi'i cewa ki shayar da fa idza khifi alaihi da zarar kin ji tsoron kada a zo a same ki da shi wannan dan naki to shine ma ne yake ga mana anan wadalika annahu kana daruha ala hafatin ne saboda gidan mahaifiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam a gefen kogi yake wacce kaza tabutin sai ta samu tabut shine wato akwati kamar yadda ya faɗa a suratul baqara akwati wa mahadatihi mahadan taimakin fada dan zani aka shimfida ba a cikin akwatin waje alat yawzi'u waladaha ta rika shayar da danta fa idza dakala alaiha ahadun duk wanda ya shigo gidanta min man taqabu minhu wanda take jin tsoron kai dora mata asiri ja'alatu bi zalika tabut kawai sai ta sashi a wannan akwatin wasayyaratu fil bahr sai ta sake shi a wannan kan kogin kawai ta sake shi warabatu bi hablin indaha amma sai ta yi dabara sai ta daura igiya idan ta sake shi bayan an fita zai ta janyo igiya ta jawo abinta kusa da ita falan ba kana za ta yawmin da kala alaiha man takafu wata rana ana haka dan wasu malamai kamar mai Rabbul Azhan sai da yake da sai wajen wata uku a haka tana jayar da Annabi Musa alaihi salatu wasalam wata rana sai wani da take jin tsoro ya shigo saboda haka fa zahabat wato tana shigowa fa zahabat fa wada'atu fi dalika tawuti sauri ta zaji a cikin wannan akwati wa arsalatu fil bahri ta take cikin kogi wa zahalat an tarbidahu sai ta gafala taraf kana ta manta ba sai ai nasiyar ta manta ba ta daure shi bayo da gobe sai Allah saboda haka fa zahaba ba'al ma wa atamalahu ruwa kawai ya tafi a samar rabiya ala dari fir'aun duk wanda ya karanta tarihi ya san fir'aun shi har karaga aka yi masa har fada aka yi masa akan ruwa wanda yake cewa wa hadil anharu tajri tahti inda Allah yake masalan jannatin lati wa'ida al-muttaqun fiha anharu min ma'in ghayri azin Allah ya ce yana da koramu kala kala yake ji ma ya masa ga ji akan ruwa kuma aka yi ma hanyoyi tan nono tan zuba sai inda irin wannan ne shi ba yana da aljanna ba ba sai an je aljanna za a sha zuba in shi ba ku zo ku sha anan ba ku huta ba saboda haka wala yadina ba fi ana haka akwai yan mata da suke bauta a cikin gidan Fir'auna kawai sun fita kawai sai suka za a kwaci kayo gurin kawai sai suka dauka ba san me a ciki ba wa kashina an yaftatina alaiha fi bati duna hadis ke jin tsoron budewa kada ko wani abu ne fa waka Allahu mahabbati kawai sai suka dauka suka kaiwa matar Fir'auna da ake kira Asiya wannan su dan tarike ya tabbata a hadisi saboda da Annabi ya gaya mana a hadisi cewa tana cikin matan aljanna saboda haka ana budewa kawai sai ta ji Allah ya zuba mata kaunar Annabi Musa alayhi salatu wa salam ina nazarat ilayhi wa dalika li sa'adatiha an ce wannan ta faru ne saboda ni saboda Allah ya kaddara mata cewa za ta shiga aljanna dan farin cikin da za ta samu wa ma arada Allahu min karamatiha wa shaqawati ba'liha da abinda Allah ya nufa ta girmama ta da kuma rashin arziki irin na mijinta to ana wannan yanayin kuma to sai Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa balta kada hu kajiya na'am فالتقمه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنود
wannan ayar da muka biya a sama wa wahaina ila ummi Musa ita ce Imam al-Asma'i wani malamin lugha ne ya zo wucewa sai ji wata yarinya tana wasu baitika sai ta burge kamar yadda dan mutum yake yanzu in ya ji wani yana irin wannan waƙoƙin zai yi mamaki sai ji ta burge sai ce qatalakin lahu ma afsahaki qatalakin lahu kaga kamar Allah ya kace shi kenan to amma ai gaban akwai question mark da exclamation mark a gurin ta mamaki ce kamar kai ne mutum yayi abu ya wurge kace shi ajewa ne ashe kai kaga sai ke karajin uba ake ni to irin ta ce ba eh to saboda haka kawai sai am wato am shi ya gaya wa yarinya haka sai take cewa kai yanzu ka rika mamakin wannan wannan za ka yi mamaki ba za ka yi mamakin abin da ya zo cikin alkur'ani ba aya guda wadda ta kunshi abubuwa guda bakwai guda takwas sai yake baka taba kace masa baka taba karanta ayar ba da Allah yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi fa idha khifi alayhi وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه, وجاعلوه من, من المرسلين yake amma qara'ata bada hada wato hadi al-aya ma wijadatiha tazammanat tazammanat wato khabaraini wa amraini wa nahayaini wa bisharataini kace kai wa kanta wata aya guda ɗaya wadda ta kunshi labarai wato labari guda biyu da umarni guda biyu da kuma hani guda biyu da bishara guda biyu ba aya ɗaya abubuwa takwas sai baka taba karanta wannan ba sai tace baka jin Allah ya ce wa auhayna kaga wannan labari mun yi wahayi ila ummi Musa shi ma labari kaga labari guda biyu kenan sai kuma amrayni umarni guda biyu an arbi'ihi na cewa arbi'ihi kaga shi ma umarni ne fa idza khifti alayhi fa alqihi kaji ba umarni ne ya fita sai Allah madaukakin sarki yace wala ta khadi hani kenan wala ta hadani kaga shi ma hani ne duk sun fita sai Allah yace inna radduhu ilayki bishara ta kaya daya za mu dawo miki da shi waja'iluhu min al-mursalin kuma bayan nan za mu zanya shi ya zama manzo na abubuwa guda takwas wannan aya ta kunta Isa da za a tambaye ka wata aya ce ta kunshi wato labari biyu umarni biyu hali biyu bushara guda biyu ita ce wannan ayar ta suratul qasas aya ta bakwai wa auhayna ila ummi musa labarai guda biyu sun cika fa idza kibta alayhi fa alqihi fil yammi wa la tahadi fa alqihi ije ba ki fil yammi ko kaga an abu ayi kai kaga umanni na farko fa alqihi umanni na biyu wa la tahadi wa la tahzani hali guda biyu ina radu bishara ta daya waja'iluhu min al-mursalin bishara ta biyu yace Allah yake fanta kadahu ali fir'auna ana haka sai in tawaga fir'auna suka tsinci annabi Musa alaihi salatu wassalam li yakuna lahum aduwan dan ya kasance musu abokin gaba wa hajanan da abin da zai rika kunta ta musu rika jin ba dadi inna fir'auna wa hamana lalle fir'auna da shi da wazirin sa hamana wa junudahu ba da rundunonin su kano khadina in kasance masu ganganci ba masu kuskure ba da wuka kalla ayar bal takadahu ali fir'auna li yakuna lahum lamun din nan ba lamun ta'rif bace ga yan larabci domin idan kace li yakuna lahum dama dan ya zama abokin gaba su ba kuma haka ba ita bace lamun sayrura ce ko lamun aqiba wato abin nidi karshen al'amarin zai zo ya zama abokin gaba sayrura kuma zai kasance abokin gaba al'aqiba ko sayrura an fahimta da kyau ko saboda haka ba la mu ta'rif ba idan ka ce ta'rif sai kamar yadda yake lidu lil mauti wa ibnu lil kharabi lidu lil mauti ana haihuwa ne da ba da sanya mutu a ana nufin karja al'amarin wanda aka haifa mutuwa ne bi kulli ajalin kitab wa ibnu lil kharabi sanan ku yi gini dan ya rushe a karshen ginin da ya rushe karshen sa kenan shine wannan lamun duk lamun sayrura kamar da yake faɗa bal ta kadahu ali fir'auna li yakuna lahum aduwan wa hazana wa hazana inna fir'auna lalle fir'auna wa hamana da hamana wa junudahu ma da rundunonin su kano khadina sun kasance masu ganganci domin khadi shine wanda yake abu da gangan muqti'un kuma mai kuskure khada'a khada'a an fahimta da kyau ko rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana kaga bai ce au khata'ana ba Allah kada ka kama mun muka yi mantuwa ko kuma muka muka yi kuskure ba muka yi ganganci ba saboda haka khati shi ne wanda ya ganganci da Fir'auna da shi da wazirinsa wato Amana duk mutane ne masu ganganci wajen sabawa Allah sai Allah madaukakin sarki yake na'am وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك Hmm.
لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Allah madaukakin sarki yace wa qalat imra'atu fir'aun sai ma sai fir'aun Asiya tace goratu ainin li walad ana bude yara a gaban sa ne dama kuma tana gurin ana bude jariri sai cewa sai kai wannan farin cikin idanuna ne da kai domin ba sai ba da ni da kai Allah ya ba mu da domin a lokacin tabanni ya halatta zaka samu da kace ya zama danka sai ta gaya ba haka qurratu aynin li walak wato idan balarabi ke a karran lahu aynak shine abin da yake nufi yana nufin Allah ya faranta ba Allah ya sa ka yi kukan dadi wanda shi kukan dadi daban ne dan ke zo kawai ya ce abba yau na biya ba maka na gina ma gida kana ba ma da gidan haya baka sani ba ashe ya gina kawai ya zo ya ce na gina ma gida gobe ka nan za mu tashi abba wannan sai kuka ya faru dole wataƙila ya yi gidan haya ya kai goma yana ta yawo sannan kuma an bashi notice na ba shi riba misali cewa nan da sati biyu ya bar gidan to saboda haka sai kawai dan ya zo ya ma wannan albijin sa to za a yi kuka domin kuka ne da yake tawowa da jin daɗi eh kukan daɗi to suna bambancewa idan ba da rabi sai kana Allahu aina shi Allah ya sa kai kuka mai daɗi idan yana so ya kuntata ma shine abin da muke faɗa mun sha ba da wannan misalin da annabi alaihi salatu wasallam yace ita ba zawara ga yadda za ta faɗa idan aka tambaye tana son miji ko ba ta so za ta ba da amsa budurwa kuma irin ta da ita kuma shiru za ta yi an gane ko saboda haka shiru za ta yi shine aka ce har idan aka zo aka tambaya aka ce wa menene baiwa Allah yaya idan aka kira budurwa aka tambaye ta kina son sa ko ba kya so za ta jiru wata za ta sa kuka kakar ta ce mai tambaya to sai a ce sai kakar ta sa bayan hannunta sai ta karo hawaye da bayan hannu idan ta ji shi da dimi sai ta ce ba ta so domin daga zuciyarta abin yake zuciyarta na tafasa ruwan hawaye na fito idan ta ji shi da sanyi zai ce to ta ji ko kawai shi kenan kuma za a zauna lafiya amma sai yanzu ita za ta zauna da uwarta ta ce wallahi umma ba na so ta ce ni ma ina goyon bayan ki. ko kuma idan aka kira ta a ce to ina so ta sun fiye da kai sai aka ce ka lura da irin motsin ta kawai motsi idan kaga tana ta motsi tana wasa da hannu idan wata mafi yawanci za ga ko biro a hannu in ɗaliba ce ka kira ta ko tsinke za ta ɗau tsinke ko na abu sai suka ce a wannan lokacin su idan suka ga tana wasa da ƙasa tana kaɗo ƙasar gaba gabanta sai a ce tana so ko ta sani ko wata sani wasu a gurin su kawai tana so idan da tana kada kasar can gaba to ba ta yi abin ta shi da mu kawai jiki kuma shi kenan ba ta yi shi ma wannan formula in kai wa ɗan yanzu zaka gane kuranka yawa saboda haka wayannan duk formuloli ne da duk da ake amfani da su duk mai da ne ka nemi taka ta yanzu ka san wanda zaka yi amfani da ita yawa nan gwajin da zaka yi amfani da shi ka fi kowa sani domin ana yawan faɗa cewa ka ja 'ya'yanka a gidanka gane su yau kowanne ka fahimci ɗabi'arsa ina ya dosa har su iya gaya ma me yake damu to saboda haka nan da nan wato um, Asiya ta gaya Firawuna cewa wannan zai zama farin ciki gare ni da kai la ta tulu kar ku kaje asa an yanfa'ana domin a shekarar da ake domin ana gana wata uku a cikin shekarar ake kuma an ga sabon ta take da sanin zai amfana da mu auna takilahu walada ko kuma mulke shi dan mu kawai mu tabanni dai wa hum la yash'uruna su ba san haka ba yace yani anna fir'auna lamma ra'awhum wato bi qatlihi khawfan min an yakuna min bani isra'il fir'auna na ganin da yake kace kira ai dan ba mu sani ba wannan yaron ko dan bani isra'ila ne ba dan dan waye ba faja'alat imra'atuhu asiya bint muzahib tuhaddu anhu wa tadibbu dunahu matan da asiya sai ta rika jayayya da fir'auna tana ba da kariya ga wannan kan wato habibuhu ila fir'aun tana jingira shi zuwa ga fir'aun cewa lalle ya kaunace tana kawo abin da ya kamata lalle ya kaunace shine tace qoratu ainin bi walaka fa kada sai yace amma nake fa na'am yace a sai dai farin cikin idananki wa amma ana fala yace ni ko wallahi ba farin cikin idanuna bane kan sai dai ki je ki kare ta yadda kike son sa fa kana kazali kuma hakan ya zama ya zama farin cikin idanun Asiya ya kuma zama wato wato hawaye bakin cikin idanun Fir'auna domin yana ji yana gani wa hada Allah bi dalilin annabi Musa Allah ya kiryar da wa Asiya wa halaka wallahu ala yadayhi shi kuma Allah ya halaka shi wancan magana da ya fara Allah ya amsa cewa farin cikin ki ne ko ba na wani to kuma Allah ya amsa abinda ba shi yake cewa da bakin malaiku aka fada wa qawli ata an yanfa'ana na cewa da sallu Allah madaukakin sarki wato inji ta tace zai amfanar da mu wa kad hasala la hadali akan ya tabbata gare ta wa da Allahu bihi dalilin haka Allah ya shiryar da Hajiya dalilin Annabi Musa wa kan hal janna bi sababi dalilin da kuma aka shigar da Hajiya cikin aljanna dalilin Annabi Musa aw natakhilahu walada wato ko kuma mu rike shi da mu yi tabanni dai wa hum la yaquluna alhali wa sani wa ay la yadruna ma arada Allah minhu bittaqa bittiqatihim iyyahu bata abinda Allah madaukakin sarki ya gindaya na tsuntuwarsa da za'a yi ba min al-hikmatil azimatil baliga dangane da hikima wato wadda take cikakkiya ba san me Allah ya koye ba har ya koro shi zuwa gare shi suka tsince sai Allah yake
wa asbaha fuadu ummi musa fariqa إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون Allah madaukakin sarki yace wa asbaha fuadu ummi Musa fariga sai zuciyar mahaifiyar annabi Musa ta rauto ba komai a cikin ta ai ina da haba waladu fil bahri lokacin da ɗanta ya tafi a cikin wannan wato kogin annahu asbaha farigan ya rauto ba komai a zuciyarta min umuri duniya dan daga al'amuran duniya illa min Musa banda tunanin ɗanta Musa ba abin da take ba ta tunanin komai sai ɗanta haka ibnu Abbas da Mujahid da Ikriba da Sa'id bin Jubair suka faɗa in kadat la tubdi bihi saura kiris ta bayyana shi wato ta rika yawo tana bi guri guri tana jama'a dan Allah ba kudin kidana ba wani yaro a cikin da aka sa shi a kaza saura kiris shine ma ne yake min kiddati wato wajdiha wa hujniha saboda damuwar da take saura kiris ta bayyana wa mutane cewa wannan fadan da aka tsinta na ta laula an rabatna ala qalbiha Allah yake ba dan mun tsaure zuciyarta ba litakuna minal mu'minina dan ta kasance cikin mu'minai sai Allah yake wa qalat li ukhtihi sai aka yi mata ilhama sai ta ce wa ƴar uwarta da malamin sai ce wa Yohanas shine ba wuce ce Yohanas an gane ƴar uwar ce Yohanas ba uwar ba wala yakin kawo sunanta da yawa ita ma ba mahaifiyar Annabi Musa ana kawo sunanta da yawa amma dai wato da yake Isra'iliya ce ba a fiya yadawa ba to shine yake cewa wato وقالت لاخته قصي جابت uwarta ittabi ay asarahu kidin ki a baya duk ta je ba ji a ruwan ba amma sai ta kasa hakuri tace da Allah ki biki ki ta bibiya ki ga ko wata za ta tsinta ki samu labarin me zai faru da su shine qussi kidin ki to shine Allah madaukakin sarki yake fa basurat bihi an junubin sai ta rika sanya ido ta rika tatar kallo an gane ko ta san tafiyar da yi ta karka ta ta kallo sai da wala a gane cewa shi take bi ba tunda gidansa a gefen ruwa yake tana tafiya kamar wani guri za ta amma ta lura da an tsince shi kuma ta rika ta kallo ta ga har inda aka kai shine ta rika bibiyar ta ai an janibin kamar yadda mujahid da wato ibn abbas suka faɗa ai an janibin shi kuma mujahid kai yace an ba'idin ta nesa yana nesa amma ta san inda aka kai shine fa basu rabbihi an zunubi wa hum la yash'uruna su waɗanda suka dauko shi ba su san cewa ita ƴar uwarsa ba suna harkar su da wanda za ta da ba amma ba san cewa wannan dan da suka dauko shi take bi ba shi ne baba su rabbi an zunubi wa hum la yash'urun to me ya faru
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون الذي وحرمنا عليه المرابع na na ajiya tarin jayi mijinta Fir'auna an yadda za a bar shi a gida amma ba a taransa ba sai aka ce to a nemo mai shayar da shi da jariri ne to aka ce dauko masu shayarwa shine wa haramna alaihi almarabi'a muka haramta masa jami'i na murbi'a shine almarabi'a masu shayarwa kala kala wannan ta zo ya cikar ban mamanta wannan ta zo ya cikar ba duk wanda ta zo ya cikar ba min kabulu kafin zuwar wato mahaifiyarsa kenan shine min kabulu fa qalat to ita tana tafiya kamar tunda ta ga ana kai ne ya kuwa ya kuwa jama'a duk wanda aka zo ta zo kallo tunda dama mun faɗa a baya tana ta jiya har ta je sai ta zo kamar kallo ta zo da ta ga wannan ta baji mama ya ce karba wannan ma ta bada mama ya ce karba sai ta ce hal adullukum in bana shiryar da ku ba ala ahli baiti yaqulunahu lakum abu ka gidan da za su iya rainan muku wannan wannan jaririn a zuwa ita ba ba yan gidan bace ba yan uwar da bace wa hum lahu nasi'una kuma za su kasance masu yin nasiha gare shi wata kila wani ya ce to ai wata kila sun ci raunin ce ke ya aka kika san haka aka ce tambaye ta aka aka ce aka kika san haka sai kike saboda ya san gidan gida ne masu girmama sarki suna jin maganar sarki da abin da sarki yake za su san an wada haka da wannan ta ba su cin hanci in ba da haka ba sai a gane cewa to dan gidan ne saboda haka sai ta jefa musu magana cewa ai wato duk abin da sarki yake ni na san wannan gidan da zarar Fir'auna ya ce kaza ce zan a wada kuma suna jayarwa saboda ko shakka ba kuna tunanin ko ka kai gidan zaki kuma duk abin da kuke so zaki to sai Allah madaukakin sarki yace faradannahu ila ummi wane mutum Allah ya amsa sai muka dawo da shi zuwa ga mahaifiyarsa a wayansa abubuwan da muka lissafa guda takwas kun ga yanzu an fara wata amsa ku dama an ce wato ina raduhu ilayki to farajannahu ila ummi an dawo da to sannan yace kai ta kara ainuha dan idanunta shi ne wato shi farin ciki da ba yake koratu ainin ni wa lak saboda haka kai ta kara ainuha dan idanun shi dan shi dan kai kukan dadi ran da kanka ya bada ko ayini ne guda daga safa zuwa dare in ka ganki zaka ga irin mutuwar da mutum zai samu ballan tara wanda aka yi kwanaki ba ku ga bala amal Suleiman ba dan mai Qur'ani lokacin da iyalansa wanda ya gani dan da aka kira zafin din zai dai dawo ku ga iyalansa wani abu da suka rike kukan dadi suka rike suna dane shi shi ma yana kuka to saboda haka wannan takadirin misali kenan cewa lokacin da wani dan ya bata musamman karamin yaro ya dawo to insha Allah ta'ala kukan da zaka yi sai kowa ya ganki kuma kukan dadi za a yi to shine Allah yake farajannahu ila ummihi kai ta kan ra'ayuwa dan ta samu wato farin ciki idanu wala tahzana kuma kada ta shiga damuwa wal ta'lama kuma dan ta san cewa anna wa'dallahi haqqun cewa alƙawarin Allah fa gaskiya ne domin ya mata alƙawari cewa za mu dawo miki da shi waja'iluhu min al-mursalin kuma za mu sanya cikin manzanni to shine yake walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san haka ba idan Allah ya alƙawari baya sabawa radduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin kaji mun ga alƙawarin da Allah ya cika sai Allah yake ne mu je gaba ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين Allah ya ce walamma balaga ashiddahu yayin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya cika wato ya cika karfin sa shine ya kai shekara 40 kenan domin Allah ya gaya mana a wata sura cewa 40 sana shine wato wato cikar hankalin namiji idan mutum daga lokacin da ya cika dan shekara 40 to mun da bai hankali ba ba zai ba kwarai kuwa in dai kai shekara 40 ana tunanin hankalinsa a lokacin ya nuna ya kamata in yana abin kirki ya dora in baya na kirki kuma ya daina in ko bai daina ba to za a sha wahala ne to sai Allah yake wacce wasa ne daidaita ataina wa hukman wa ilma sai muka ba shi hukunci da ilimi hikima da ilimi to kaga anan shine malamin suke ta maganganu amma maganar da tafi inganci shine sai muka ba shi annabta da ilimi wasu malamin suka ce a dama annabi ne yanzu manzo aka mai amma dai magana cewa an ba shi annabtar ta fi karfi wa kadhalika najzi al-muhsini kamar haka ne muke saka wanda suka kyautata to kaga idan baka yadda cewa annabta bace anan shine zaka ce tunda ya ce wa kadhalika kamar haka ne ashe kai ma duk in kai nagarta kai kyautata kenan zaka zama annabi kenan cewa akwai daga abubuwan da zaka yi wa Allah wata rana sai ka zama annabuwa ne ba haka ayata ke ni ba sam kadhalika najzi al-muhsinin kama haka ne muke saka wanda suka kyautata baya nufin cewa idan kai nagarta zaka zama annabi zai ka zama wani bawan Allah daga cikin bayin Allah to kaga dai alƙawarin da aka yi cewa waja'iluhu min al-mursalin shi ma an cika cewa zai zama cikin manzanni to sai Allah ya ci gaba da ba mu labari cewa wa dakhala al-madinata ala ayni gablatin sai aka wuce ma duk labaran aka yanke sai aka zo baka labarin cewa annabi Musa fa ya girma Fir'auna yana so baya so ya girma saboda haka har ya kai matakin da ya shekara 40 to shine wa dakhala al-madinata har ya shiga cikin gari ala ayni gabnati lokacin da mutane suke bacci na kailula shine ayni gabnati min ahliha ga mutanen garin lokacin da mutanen gari suke baccin kailula ko bayan magariba kaga ba mutane a gari kowa ya kwanta kamar yadda yanzu a Saudiya za ka ga rana ta yi ba kowa rana ta kwalle ba kowa duka kowa bacci yake lokacin kailula amma in dare zaka ga ana ta da hada to shine alahin gaflatin ne to sai yake fa wajada fi arabin yana tafiya ba kowa a gari sai ga mutum biyu ya fita ilani suna fada hada min siyaki wannan dan kungiyar sa ne dan tawaga sa ne shine wato banu bani isra'ila ne wa hada min aduwihi wannan kuma yana cikin ma'abota gaba nasu shine wato kibtawa yan tawagar Fir'auna wacce da aka hunna dinin siyasihi sai wanda yake dan tawaga an kabilar sa Annabi Musa alaihi salatu wasalam banu Isra'ila kenan sai ne ma'agajin sa alal ladina aduwi akan wannan abokin gabar kaya ne ya kawo miki miki yace sai ya dauka kuma ya fi karfin sa Annabi Musa ya zo cewa yace ya haka yake ka gani sai ga wannan bakitse ne wannan banu Isra'ila sai yace ni ja ba zai yi ba gaskiya wannan kayan ayi masa yawa zai taimaka wa dan tawagarsa to shine fassara ka ladinin ya bi alal ladinin aduwi ana haka fa wakadahu musa alwaqtu shine dunkule hannu haka ka buga wa mutum sai kenan sai ku tafi ji kawai shine fa wakadahu musa da ku tafi ji haka fa kaza alai sai ka ce annabi musa sadauki ne zai fadi mutumin da shi kawai irin mutane sun zo sun tsaya gurin nan kawai za a faɗa ka tun kuɗi daya yana hanka in ja kawai sai fadi mu faka ba alai kana hada min amalin shaytan yana jin wannan yake wannan aikin shaytan in ja Allah Musa innahu aduwwun mudillun mubin lalle shi da abokin gawa ne wanda yake ne batarwa mubinin wanda yake a fili karara batar da mutane da yake je ba tirani ko shakka babu a fili yake to sai Allah yake قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم نعم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين Allah madaukakin sarki yace kala rabbi sai annabi Musa alaihi salatu wasallam yace ya ubangiji inni zalamtu nafsi na zalunci kaina kun ga yadda ake wa Allah farin ko idan Allah ya dauke ma wata ni'ima ko kai ne bidiyo ko ma kake ka ga wa Allah kai azalimi ne mu matsalar mu kenan kullun idan za mu yawan rika yawan gaya wa Allah cewa mun zalunci kawukan mu to zai kawo mana agaji amma matsalar har yanzu mu ba mu yadda mun zalunci kanmu ba isa Allah ya kare mu da dabara zalamtu nafsi ya ubangiji na zalunci kaina ba ku ji ka gafarta mai to ga fara la sai Allah ya gafarta mai shi sai ce yayin da zaka yi addu'a ka rike yawan ta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin karuna wa Allah kai az-zalimi ne kafi kowa tsiya duk karatun Qur'anin ka kuma din yadda kake azumi alamin da juma'a ka ga yawan Allah ba kai kafi kowa tsiya haka ake so bawa ya zama sai da kai magana Allah ya kula ka to shine fagfirli baga farala innal awatu inna innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangiji shine mai gafara rahimu mai jin kai qala rabbi sai annabi Musa ya ce ya ubangiji bi ma an'amta alayya dukkan ni'imar da kai mun wala an akuna zahiran lil mujrimin bayan taba kasancewa mai taimako ai mu'ina bayan taba kasancewa mai taimako ga mujrimai ba shine kafirai bayan agaza musu ba sai Allah yake na'am فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين Allah yake fa asbaha fil madinati khaifan yatarqabu sai annabi Musa ya waye gari a cikin wannan garin ya zamto a cikin wannan garin khaifan yana jin tsoro ya tarakkab yana kaffa kaffa kamar abin da bature yake cewa jilfi kan jiya ko da kaga mai ne jira ce min ji mara gaskiya ko a ruwa gumi yake eh zan so tunda ba da biya ta bace duk wanda ya zo kai ko zina mutum yayi yau bai taba yi yau yayi in Allah ya dan yau to za a gani Allah in dai ba sana'a ta bace ko kana ganin zura ga sai ka ga sai fuskar ta sai ta nuna ballan da wanda yake san kai ko je wani abu wanda yake aika aika in dai aka danki a lokacin a me yasa zaka ga endrop da irin waɗanda suke ambiyatar da wanda suke da sakin mutane wanda za gaskiya za ga za su kalli mutum sai kai fito wannan ma kamar immigration cewa za su kawai sai su kalli mutum sai ba na fito to wayannan manyan laifukan ko da ba sana'a ka bace wancan abun Allah ya danka mutu idan mutum yayi wannan kwabar zaka gane sai dai da ba ya saba wanda ya saba zai zo zai zo zai zo da baki ba ba abin da ya dama ba za ka gane komai ba domin ya saba in da mutum ya saba ne ba abin da zaka fahimta amma in bai saba ba to ko shakka babu wallahi kana kallon idan za ka gane akwai matsala zai zama gilfi kwanciya to shine annabi Musa alaihi salatu wasallam ya zama yana jin tsoro kuma yana kaffa kaffa fa idan ladhi tansarahu bil amsi a kawai na cikin garin nan sai ga wannan da ya nemi taimakon tafiya ya tasriku yau ma yana neman taimako jiya ne mu taimakon sa ya aga zamar ga aikaitar da akai yau ma kuma sai ga jiya kuma neman taimako ya aga zamar kana lahu Musa sai annabi Musa yake da shi innaka la gawiyyun mubin lalle kai gawiyyun ne halakarwa ne mubin wanda yake a fili annabi Musa ya ga ya bar haka yau ma ta ƙara haɗo da wakilci sai Allah ya ce فلما أن أراد أن يرقك بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين yayin da ya ƙara da neman agaji a gurin sai ba ta haɗo su da wani bakirci zai ba shi aiki da zai wahal da shi sai ƙara ganin sai ne mace mako falamma an arada yayin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya nufin an yafita ya damki billazi huwa aduwwul lahuma wannan dai wanda yake abokin gabar banu isra'ila ne bakin kan ya ƙara miƙewa yanzu ba ku tufo sai ba da kansa zai riki yana miƙewa da ya taso kala ya Musa shi wannan banu isra'ila kuma sai cewa ya kai Musa a turidu an tafsila ni so kake kashe ni kama ka tanta nafsan bil amr kamar da jiya ba kai kai kisan kai kaga ba fa wanda ya sani ana ta neman waye kake wannan najiyan ba wanda ya sani yanzu ga kuma bakin kai a gurin ya tura wa rafi ya ce so kake yace ka kashe najiyan ni ma ka kake yunkurin da yayi kawai sai dauka kansa zai yi inda kaga yayin magana a waye yace jiya kai yau ba kuma ka dawo ya sai dauka kansa zai yi sai ce wa in turidu illa an takuna jabbaran fil ard wato ba abin da kake so ka kasance illa an takuna jabbaran ba sai ka kasance jabbaran mai zalunci fil ard a ban kaza a cikin kasar Misra nan wa ma turidu an takuna min al muslimin kuma ba ka so ka kasance cikin masu gyara to ai daga nan kuma wannan zancen na fitowa sai shi wannan bakin dan ya sheka da gudu ya je ga Firawun yace ashe wannan da ake ta nema waye kake shi Musa ne wanda Musa wannan kare na a gidanka sai Allah yake ni na'am فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب نعم قال رب نجني من القوم الظالمين
Allah yake waja rajulun min aqsa al-madina ana wanne ne yin tunda ya je ya ga annabi Musa sai ga wani mutum ne da karshen gari kan karshen gari ya zo ya tsaya sauri kana je ce ya Musa ya zo zama annabi Musa yace innal mala'a yace hakika manyan gari yan fada sun haɗu ya tamiru na bika suna tattaunawa a kanka ya ake lokacin su kaje ka fakhru yace abinda nake baka shawara ka bar garin nan inni laka minan nas in nasiha nake ma ka bar garin nan wasu ba da yake ce shine wannan mutumin da aka kawo a suratul gajir wato mu'minu ali fir'auna yaktumu imanahu dinna wasu suka ce shine wasu suka ce a wani ne daban wannan tafsirin kuma yafi kwani to wani mutum ne daban Allah bai faɗi waye ba saboda haka nan da nan kuwa fa kharaja min ha sa'iban yatarakab sai annabi Musa ya fita yana jin tsoro yana kaffa kaffa shine yatarakabu kala yana fita yana tafiya a hanya sai yace rabbi najini ya ubangiji ka tsiratar da ni min alqawmi zalimi daga mutanen da suke azzalimai to nan daidai nan ya kamata mu tsaya dan mu ji ne ya faru kuma a tafiyar sau ya bar garin kenan yanzu abubuwan da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana alaikum assalam wa rahmatullah na'am haka ya ukta haruna wancan misali kana so ka yi magana abinda malamai suke magana wasu suka ce wato haihuwar annabi musa alaihi salatu wasalam da annabi harun ka iya cewa mahaifiyarsa kolika ce wasu kuma suka ce a ai baya nuna tartibi inda an gaya ma tsallakin shekara ɗaya ɗaya ake kawai dai an tsallake a shekarar da ba a kashe mutane aka haifi harun eh mahaifiyarsa ɗaya dan uwa ba shine muka faɗa a baya ba zuwa tsaha cewa wato alfarma da mafi girman alfarma da aka nema a duniya kenan cewa dan uwa ya nema dan uwansa annabta ba wai a ba shi makamin minista ba ko kwamishina annabta wanda Allah ya yarda da kai gaba daya ka gane ko dan kuma ya ukta haruna ya ukta haruna ba ana nufin ɗan uwan ta ta jini ba ɗan uwa wanda take ta musulunci sannan kuma wasu da suka ce Haruna ma wani Haruna ake nufi akwai ba da suke magana akai ba annaba Haruna ake nufi ba wani Haruna da ba ake nufi in ka koma cikin a tafsirin Imam Nawawi za ga ya fada da abubuwan wani lokacin muka zo ta gaba wata kila muka ku maganganu biyu uku da suke akai wayannan amma abin da zai nuna ma tun da dalibin ilimi ne kai ka dan koma karkashin wannan ya uka Haruna a kaha ka ji irin maganganun da malamai suke sannan ka ji mai Imam Al-Qurtubi ya faɗa shi ma akan ya uka Haruna ko Ahmad ya kira cikin ummatul tafsir shi ma yayi wannan magana amma ba wai annabi Haruna ke nufi ba an gane ko yawa wallahi a'lam abubuwan da na sai dama akwai wanda ke wannan magana cewa ɗan uwan taka ta wato ta jini na cewa kamar a ce eh ɗan uwan annabi Adam ina ka ganshi ka fahimta da jahu eh ai ɗan uwan nasa ne amma ai ka ga kadarar da niza to akwai wannan maganganu sun yi maganganu masu fa'ida kwarai da gaske don ko ni da asali ina karanta ayar kafin in san fasara to sai nake dauka ɗan uwar wato annabi Musa ake nufi ukta Haruna ana nufin ɗan uwar yawwa amma ba shi bane gaskiya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana na roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin da maɗaukaka Allah ya biya muna bukatun mu na alkhairi magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kanta da gafara na samu dawo Allah ya samu tsare da imani kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda suke cikin kunci da damuwa Allah ta yaye mu muna roƙo ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin da maɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda waɗanda aure su ko a gaba Allah ya aiki galamarin ina roƙo ubangiji da sunan sa kyawawa da tsohon sa madaukaka Allah ka zauna da kasar mu lafiya ga gabanin mu Allah ka sa musu tausayin mu a cikin zukatan Allahumma kunna fi yadina ila ta'ati wa la takilna ila anfusina tarfata ayn aw aqalla min dhalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 嗯。